بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a wannan lokaci mai albarka yau muna yammacin lahadi daren litini dare ne na shida ga watan ko bakwai kenan shida ga watan shawwal hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wacce ta daidai da yau muna ainihin wato sha hudu ga watan hudu shekarar dubu biyu da ashirin da hudu miladiyya a wannan masallaci mai albarka masallacin Uthman ibn Affan dake wannan gari na Angwabawa a garin Saminaka Allah madaukakin sarki muke roƙo ya dace da alkhairin duniya da lahira wannan ci gaba ne game da muhadara wacce muka gabatar a jiya dangane da bayani akan haƙoƙin iyaye akan ƴaƴa to yau da izinin Allah za mu shiga bayani akan abin da ya shafi haƙoƙin ƴaƴa akan iyaye. Allah subhanahu wata'ala ya sanya haƙoƙi tsakanin mutane iri daban-daban. Akwai haƙƙin ‘ya'ya akan iyaye, akwai haƙƙin iyaye akwai akan ‘ya'ya, akwai haƙƙin malamai akan mabiya, akwai haƙƙin mabiya akan malamai, akwai haƙƙin Ubangida akan yaron gida, akwai haƙƙin yaron gida akan ubangida akwai haƙƙin mata akan miji akwai haƙƙin miji akan mata kowane ɗan adam shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa a'ti kulli bi haqqin haqqahu ka baiwa kowane ma'abocin haƙƙi haƙƙinsa to daga cikin al-huququl islamiyya akwai wannan haƙƙi mai girma Allah madaukakin sarki da ya ba mu ƴaƴa ‘ya'yan nan da ya ba mu kyauta ce, kyauta ce wacce ya kamata mu yaba mata, mu nuna godiya ga Allah akan wannan kyauta da ya ba mu. Daga cikin abin da zai sa idan ka sami wani abu da ni'ima, wannan ni'imar ta dawwama tare da kai, akwai yi ma Allah godiya a kanta. La'in shakartum, la'azidannakum wannan ka'ida ce, wa la'in kafartum, inna azabi la shadid. Allah ta'ala yana cewa lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir Allah yake cewa mulkin sammai da kasai baki da su na Allah ne yana halittar abin da ya ga dama yana ba da baiwar kyauta ga wanda ya so ya bashi ‘ya'ya mata, yana kuma ba da kyauta ga wanda ya so na ‘ya'ya maza, in ya ga dama sai ya cakuɗa masa mazan da matan duka cikin ‘ya'yan, wanda kuma Allah ya so sai ya sanya shi zanto bakarare wanda baya haihuwa. Lalle Allah ta'ala masani ne kuma mai iko ne akan dukkanin komi, cewa innahu alimun qadir. masani ne ga abin da ya baku na ‘ya'ya, sannan mai iko ne akan hana ku ko ya baku, wani za a ba shi ‘ya'yan, amma babu wanda zai rayu, dukkanin su za su mutu suna ƙananan yara, haka za a yi haihuwar ‘ya'yan suna wabi, a ce ai maganin wabi kaza ne, ai ta yi malam, Allah bai kaddara kowanne zai zauna ba. Dalili, Allah yana so ranar alkiyama waɗannan ‘ya'yan ce shi aljanna. ga shi dai yana bakin ci yana damuwa amma in yi hakuri domin Allah ya nemi lada a wurin Allah sai zama an kai a gare shi wani za a ba shi ayansu girma tare da shi har ya kai lokacin tsufa ga ‘ya'ya nan majiya ƙarfi kuma salihai mutanen kirki su tallafa mishi suna aikin addini yana jin daɗi shi ma haka zai cika da imani ‘ya'yan kyawawan ayyukansu bayan mutuwarsa ya zanto alkhairi a gare su kaga wannan ita ma wata rahama ce wani kuma haka za a jarrabe shi da wasu ‘ya'ya kangararru marasa jin magana gashi salihin bawa amma jarrabawa kila ya je ya auro mahaifiyar shi kila a dangin can dangin dangino akwai wani wanda yake mai irin wani ɗabi'a yayin da Allah yake murza halittar da za a baka na ɗa sai ka ko kusan kakai shi na talatin ko kakai shi na ashirin da wani abu da zarar ya ɗauko wannan matsayacin shi kenan gida ya gurɓace gida ya lalace sai a waye gari mutum yana cikin halin haulayi Allah ka tsare muka shirya mana zuriya baki daya to don haka Allah zai fara tambayan iyaye game da ƴaƴansu kafin ya tambayi ƴaƴa akan mahaifansu mun gane haƙƙin shi yasa je na ce muku haƙƙin ƴaƴa ne farko kafin nasuwa yanzu mun yadda ai eh dan kullukum ra'in din ba ce ba ce kullu waladin ala abihi ra'in ba wa mas'ul wa mas'ul an ra'iyatihi kwan fara an gane wannan ai amma da ga mahaifinsa menene abin kiwo ne amana shi kuma za a tambaye shi game da wannan nauyi da aka bashi don haka kamar yadda uba ke da haƙi akan ɗa haka nan ɗa yana da haƙi akan uba Allah ta'ala yana cewa ‘ya'ya wa sanin insani da wani yi husna a wani wurin ya yi wallabi na amanu, ko an kusa kun ahalikum nara wa ƙudu hannasu wani hijara, kaga na an fara da iyaye ne, ko an kusa kun ku tsamar da kawunanku sai aka ce wa ahalikum da iyalanku. Naron malamai ce nukira litta'zim wata irin wuta mai girman gaske akanta akwai mala'iku wanda makamashinta sune mutane da duwatsu ina fata an gani annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama a wani hadisi yake cewa dirsul kafiri turmin kafiri wanda za a jefa wata jahannama ya kai girman dutsen uhudu ba wannan halitta da kake gani za a ji hauta amsa ba sai an mai da shi ya zama tan kashe shi gabjeje zabjeje mutum mala yadda in an jefa wata za ta ji daɗin lamuka ba wai daga ɗan ƙe ƙashashen nan naka ba haka za a mai da halitta a ranar alƙiyama Allah ka samu kyakkyawan ƙarshe wasiyar Allah ta'ala ta riga wasiyan da ya ma 'ya'ya akan iyaye saboda wa ake fara samu ɗa ko uba a ɗa ake fara samu sannan a samu uba annabi adamu halitta shi kawai aka yi a matsayin mutum ko yana da iyayi amma wasai wa ya fara haifa ya ya fara haifa to kuma ana magana ya kan ya'ya yanzu mun gane wannan sai dai tun daga wannan generation din har zuwa yau haihuwa ake yi zaka taso a matsayin ka ubanka zai sabe ka a matsayin wa a matsayin ɗa sannan ana wayan gari kai ma ka zan ka zama mahaifin wani ɗan abin haka yake tafiya sunar Allah ce subhanahu wa ta'ala don haka duk wanda ya tozartar da tarbiyyar ‘ya'yansa bai karantar da su addini ba bai ainihin wato ɗaura su akan teki ba babu shakka wannan ya jawo kansa musiba da bala'i Allah ka tsare mu dan malami suna cewa akwai sadaqatun jariya akwai kuma sayyi'atun jariya kamar yadda akwai sadaqatun jariya akwai mene sayyi'atun jariya za ku yarda da ni in karanta hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa man sanna fil islam sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'di min ghairi an yanqusa min وجورهم شيئا هكذا ومن سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من athamihim ko awzarihim shay'an a wata riwaya mun gano wannan idan ka ki tarbiyan ɗanka ka bar shi ya lalace da gangar duk joli jogan da ya je ɗebo ya yi sata kana ciki ya yi fashi da makami kana ciki ya yi kisan kai kana ciki za a dinga raba muku kullum zunubin me yasa ba ka yi aikin da zai sa ɗanka ya zama na ƙwarai ba jama'a mun gane wannan mafi yawan yaya a yau jama'a lalacewarsu yana zuwa ya ta ɓangaren iyaye saboda yadda iyaye suka yi watsi da su suka watsi da maganan karantar da su da shiryar da su ta ɓangaren ainihin wasu ilimi sun wulaƙantar da su su nuna musu abubuwan da Allah ta'ala ya farlanta musu ba ba sanin farilla ba sanin sunnoni babu sanin ainihin wasu shari'a sun tozartar da 'ya'yan tun suna ƙanana har an wayi gari sun girma sai mutum girma ya kama shi kaji ya ce duk 'ya'yan nan haka suke ba mai tausayi na babu yadda za a tausaya maka zamanin Umar ɗan Khattabi amiri mu'minina Allah ya ƙara mishi yadda wani uba ya kawo ƙaran ɗansa fadarsa ya amiri mu'minin ɗana yana yawan saba min kun san Umar da zafi aiko yace aje a zo da ɗan aka ji aka kawo shi yace kai kake sabawa mahaifinka mun gano wannan ɗan hauko kake sabawa mahaifinka yace yace yace eh kun ga kuma matsala kenan ko ai ya kamata ya dan ja to yanzu tun da yace eh bai yi mutu ba kaga ba ba zai wahala shari'a ba wannan yanzu abin da ake bukata ya bada mene dalilin sa yake to a farko ya amirul mu'minin wannan ubana ne ga yana tun da ya tun daga farko wajen neman uwa sai je ya nemo wata baiwa ta masu hoton wuta majusawa ita ya aure a matsayin uwata nawa daya kaga bai aura masa uwa ta gari ba na biyu yace tun da nake da wannan uban nawa bai taba karantar da ni harafi daga cikin littafin Allah ba an samu nawa biyu yace sannan ya watsar da ni baya kulawa da tarbiyata yace don haka ya saba min a lokacin da nake dan kankani ni kuma yanzu ina saba mar a lokacin da girma ya zo mar don haka yadda ka tozarta ni ina ƙarami billahi lalle haka zan tozartar da kai kana kogo sai na mare ko tsara ki kai sai ka ba mu waje sai ka fara ma tozartar ɗan ka kafin tozartar da kai Allah ka tsare wani mai hikima yana cewa laysa al-yatimu man intaha abawahu min hammi al-hayati wa khallafahu dhalila inna al-yatima هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا ba maraya bane kadai wanda iyayensa suka mutu suka bar shi yana dan kankani abin tausayi a'a ba shine maraya ba asalin marayan da ke shine wanda ya haɗu da uwar da ta shagaltu ga barin tarbiyyar ƴaƴan nata uwan da ta yi watsi da ƴaƴan ko kuma uban da ya shagaltu da neman tuwo ba ruwan shi da abin da tattarbiyar yaya sun yi sallah ba su yi ba sun je makaranta ba su je ba sun yi addini ba su yi ba babu ruwansu wannan shi ne asalin maraya shi sa kuke ganin marayun da sun sun yawa izi almajiran da suke yawo jama'a muke kallon su a nan waye su marayu ne amma tsakan kallon ba su da iyaye ne ba fi da iyaye wallahi duk wanda ya kashe ɗaya shirin wannan karatun wallahi ranar alkiyama ta zai hisabi da wannan ɗan gama Allah wannan tozartarwa ne ƙarya ne duk wanda ya gama wani wai wai almajiri almuhajiri ne ƙarya yake makadaici ne shi muhajiri daban almajiri daban mun sani hausa ne ba wani kwana da za iyayenmu sun yi karatun allan nan ko su yi ba sun yi iyayensu suna ɗaukan su su kai su wajen malamai a ɗauki abinci a ba malami a ɗauki riga ta alfarma a ba malamin a ɗauki kuɗin kashewa a ba malamin duk abin da ɗansu yake bukata a yi mishi kuma sun samu alkhairi sun yi karatun nan kowa ka bane yawancin karatu da muka fara koya muna yan yara ni a wurin haifin da na koya muna kowa a sulahi da ma zai zai kafa ido bayan an gama sallah zai kafa kamar shi ya duba su waye ba su zo a sulahi ba da mu ƴaƴansa da ƴaƴan kanni da ƴaƴan yigi da jikoki duka ya kwaso ya zuba a gidan ɗakuna ne ga sunan barkatai a gidan kuna yin sallah sai ce kowa ya zauna sai ya fita gida ya ɗauki magiya sai ya sa ya sa kwaɗo ya kulle kowane ƙofa sai ya fara ga ɗakin farko tukun wanda bai tashi ba sai ya zare ciki da bai sanin je wannan ɗakin suna buga ƙofa a buɗe musu samu su fita ina sai ya zana kowa mana da haka muka saba tun ana ƙananan yara tun kafin sallan asubahi za a yi mana wanka muna sulu muna jiran sallan asubahi ta yi zai wuce gaba da ɗaya fitila a hannu irin fitilar kwai din nan mu kuma muna bin shi a baya haka za mu je masallaci a je a sallah tare da mu don haka a gidanmu dai wallahi sai dai kala ya ce daga baya baka isa ba wallahi ka rasa sallan asubahi baka isa ba kai ka san ka nan ko a zahar ce baka samu ba duk girman ka sai baka ina kai sallah a masallaci ka gani a wata unguwa zai ce a je a tambaya waye limamin kai tambaye ka waye limamin da ya sallah kana kasa faɗi zai ce baka za mu haɗu ya ka san hakan ba ba na jin daɗi ba ne ko? To haka ake matsa wajen tarbiyya na jama'a ba a cewa ai yaro ne ku kyale shi ai kaza ne in ba da yaran yanzu ba. Yaran yanzu sai ana matsi sojin tarbiyya Allah ka samu dashi. Wannan kenan jama'a don haka ƴaƴan nan suna da haƙƙi akan suwa. Yawwa. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi mana bayanin cewa za a tambayi kowane wanda aka ba shi ciwo na tarbiyyar ‘ya'ya a ranar kiyama. Ko, warrajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun ko ala baiti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum. Hadith Bukhari da Muslim. da mutum da matarsa kowa sai an tambaye shi ya kai manilin gidanka laka ba wai cewa ƴaƴana kaza bane a'a ƴaƴan naka akwai tarbiyyar kuwa to ai wasu ƴaƴan ma gwara a baka kullun minti ka sha malam kai ma nan salati koko wallahi malam ana san irin wannan ƴaƴan gwara a baka kullun minti ka sha kai ma annabi salati shikenan ka sallarin ya riga ya tafi Allah ka tsaye mana imani tun da za a tambaye mu jama'a ashe anan Allah yana nuna maka ne kai uba da Allah ya baka ƴaƴa ka shirya ma tambayar da zai maka a ranar alkiyama kuma wallahi babu wani mutumin da za a tsaye da shi a gaban Allah a mai tambayan kwakwaf kuma ya sha babu shi bai zai duniya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama shi da kansa yake cewa babu wani daga cikinku wanda aikinsa zai sa ya tsira gaban Allah a ranar alkiyama. Aka ce, wala an ya Rasulallah, manzo Allah hadda ka ce wala ana hanni, ce illa an yi tarramma da ni Allah bi fadli rahmatin minhu. Sai idan Allah ya kewaye da falalar rahama da jin kai daga gare shi. Kuma ya bayyana cewa man nuqishil hisaba uzziba duk wanda aka ma a tara a tara aka yi wa abin nan kalata shi ne ɗauke keke zan fanto na hukuku duk wanda aka yi wa keke da keke amma wasu kana suna cewa kalata duk wanda aka yi wa kalele ce wajen hisabi mu zan ce sai an masa azaba da haka dole ka dinga roƙon Allah ya maka hisabi hisabi mai sauki mun gane wannan duk sallanka duk azuminka duk zakkanka duk biyarka ga iyaye sai ka nemi Allah ya rangwanta maka sannan zaka samu kauci in ba haka ba sai ya dauko idanka a ce duk kiftawa ɗaya da kake yi nawa kake biya sannan ka za ta iya biya kuwa sai an dauki aikinka na duniya kaf kwayan ido baka gama biyan haƙƙin Allah akan kwayan ido da aka baka ba zuciya akwai aiki Allah ka samu cika da imani wannan kenan abu na biyu mun gabatar cewa Allah zai tambaye mu shi yasa ma yake wa ku anfusakum wa ahlikum nar abu na uku jama'a su iyaye su ne suka fi kowa tsallin tasiri akan ƴaƴa wajen tarbiyya shi yasa malamai ke bahaushe ma mai ji cewa ne kowane tsuntsu kukan gidansu yake yi ka taɓa jin kanari ya yi kukan mujiya ka taɓa jin hankaka ya yi kukan tsadda ka taɓa ji ka taɓa jin mikiya ta yi kukan ɗan tsako ba zai yi ba shi yasa larawa ke cewa inna quyura ala ashkaliha taqa inna quyura ala ashkaliha taqa shi tsuntsu me ma'ana kukan gidansu yake yi ba za ka taɓa ganin balbela suna yawo ka ga amuli a cikinsu ba ba za ka taɓa ganin tsadda suna kiwo ka ga muji a cikinsu ba a su kowa yana zaben danginsa ne da 'yan gidansu tare ake tafiya kiwo a je a yi a dawo wani bai shiga ya tafi tare da wani to kamar yadda waɗannan dabbobi suke da wannan tsari to haka 'ya'ya sun fi tasirantuwa da tarbiyyar ‘ya'yansu fiye da kowa. Ina za mu gane wannan? Ibn Umar radiyallahu an wata rana yana faɗawa wani, Iga ce mishi addibnak, addibnak, ka yi waɗanka ladabi, ka koya mar tarbiyya, fa innaka mas'ulun an, za a tambaye ka game da shi. Ma za addabta, wani irin ladabi ka bashi, wa ma za allamtahu, me ka taɓa koya wa ɗanka dole akwai abin da ɗanka ya koya a wurinka to me ka koya mar ƙaryan da kake zugawa ne ya koya zuki ta mallau dan shi yaro ya zuwa ka ce maka ana sallama da baba ka je ka ce ba na nan yaya karatu ne ka biya min karatu shi ma gobe kawai ta ran wani mai muhimmanci ya kama kuɗi ce ba mu yana ce shi ka baya nan shi ma yayi ne ya ja maka jagongoma kila kuma kana jira a yi ce bari a ci abinci a gidan shi kuma ya ce maka baya rai kai ka koya maka ko kuwa yau don haka wannan kenan don haka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa kowane ɗa ana haihuwar shi ne zuciyar shi fara kal ما من مولود إلا يولد على الفطرة باب وني وند أكي هيفافا شي أنا هيف وشي سالن آلن دين يسالن هلتا أرك أكيا فوالد فأبواه أما إيا ينسى يهودانه شكي مرشي بيهودي أو ينصرانه أو يمجسانه كو ويشركانه a riwayar muslim iyayen ke mai shiru shirki mutum ya taso gidansa ya ga babansa boka ne iya ɗauka allon ƙarfe ko a yi wannan a yi wani kulumboto a rubuta a jikin ganyen tumfafiya a je ana gasawa a ƙona ya ga ana yanka kaza ta wuya ya ga ana binne ɗan bunsuru da ransa duk abin da ya tashi ga uban na yi shi ma shi zai ɗauka ya sa wani boka da kashe sami naka yan bila suka kashe shi to shi ɗan suke operation shi ɗan shi ne kawowa yana yankawa yana cire fatfatin jikin mutum yana kawo bai yanayin tsafi bare da ya faru me yasa abin da ya taso ya sami ubansa a kai daga in kana yawan zaman banza a gida baka da sana'a dan ka shi ma sai ya tsawon shi a gida kace kai ta wajen sana'a to ai kan kana bacci a gida amma inda ka fadi shi wajen sana'a yau da gobe ita mishi rayuwa ba zama haka ina son kai ka me kake ka koya tela ko kaza ko kaza sai ka je kai shi wajen koyon sana'a kuma kana bi in ba a bada kuɗi a wurin kai kai ɗanka mai yawan son kuɗi ne kuma yaron da yana tasowa da son kuɗi ɗabi'a ce kawai za ta son kuɗi sai ka ɗebi kuɗin sai ka je ka ba uban shi ɗan dubu uku dubu biyar sai ka ce to kullum idan ya tashi aiki ɗan naira ashirin ɗan naira hamsin ana ɗan bashi saboda in ba haka ba zai iya ganin na wani ya ɗauka amma in aka ba shi ɗan wannan ɗin zai iya riritawa ya zama tarbiyyar ta kuma ya koyi aikin ka kai uba ne duk kayan aikin guda biyu gaba ɗaya an koya masa sana'a kuma kai ka ba shi yadda zai dinga kashe kuɗi ba tare da an ba shi mai yawa ba kuma zai ga ogan shi yana ƙaunin shi yana son shi haka ne zai ji gobe ma ai gware ya koma ai gobe ma akwai hamsin gobe ma an ji akwai kaza mun gane wannan ai wannan tsari ne tarbiyyar yaya ba kawai ka kai ɗan ka kawai da kai ba ko ka dinga yin zuwa da aikin kana tambayar uban yaro yaron yana zuwa yana biyayya kuwa ko baya yi ba kawai in ka miƙa yaro akwai a masana kai ka gama da shi ba nan ma matsala ce kenan kun ga tarbiyyar da tana buƙatar cewa da naciya wajen bibiyarta har a waye gari da ya zama nagarin da ake buƙatar ya zama Allah ka tsare mana imanin wannan kenan jama'a dan haka jama'a kun ji wannan sharan fage ne game da tarbiyyar yaya yanzu za mu shiga asalin mawdu'i haƙoƙin ƴaƴa akan iyaye kashi biyu ne kashi nawa ne kashi biyu ne akwai haƙƙin ƴaƴa da suke da shi akan kai mahaifinsu kafin a haife su akwai haƙƙin ƴaƴa akan mahaifi bayan sun samu bayan ka haife su sai mu ɗauki na farko menene haƙƙoƙi ba fa haƙƙi ɗaya ba menene haƙƙoƙin ƴaƴa akan iyaye kafin su zo duniya abu na farko kai kanka ka zama mai tarbiya kai kanka ka zama mai tarbiya haƙƙi ne ɗanka yake da shi a kanka don ka zama mutumin banza in ka zama wanda yake ba irin mutumin da ake so ya zama daga cikin mutane ba to ka riga ka fara gurɓata wa ɗanka rayuwa tun yana ciki kai tun kafin ma ya tun kafin ma ka zo magana auren abu na biyu dole ka dage ka zage dantsi ka kauda bakin sha'awa zalla ka nema masa uwa ta kwarai shi yasa ana cewa ba a auren mace saboda kyawun ta kawai ba a auren mace saboda mukamin ta kawai ba a auren mace saboda danginta kawai ba a auren mace saboda tana da wani abin duniya tarin dukiya a'a manzo Allah ya tunkahu almar'atu li arba'in ko li jamaliha wa li hasabiha wa li maliha wa li diniha ana aurenta saboda dukiyarta saboda darajarta dangantakarta saboda dukiyarta sai manzo Allah ya ce walidiniha ana kan aure mace ko saboda mene addini ta sai manzo Allah ya ce ga shawara fanfar bi zati dini yi kokari ka rabauta da abuciyar addini taribat yadaka hannayenka za su yi albarka ma'abuciyar addini فهي المرأة التي تكون صالحة لزوجها ولأولادها ita ce kadai mace ta gari ne kawai take zama taska ta musamman gawa ga mijinta da kuma ƴaƴanta duk mace da ta zanto mai kyautata wa mijinta amma ba ta iya manejin ƴaƴanta to ba ta zama mace ta gari ba don haka dole wajen aure sai ka je maganan wani safa hoda da maganan bleaching da maganan ƴar tabas-tabas ta iya ɗauri ta iya kaza duk watsar da wannan nemi abokiyar addini in ji annabi Muhammad an gane wannan to haƙƙi na farko ga ɗanka shine ka ro ka nema masa uwa ta ƙwarai ke ma uwar dole ki dage dole sai mutumin kirki zaki aura a imana ayi haƙin ba kan maza bane kawai ita ma mata in ka zo din ta tantance ka tukuna a ɗaura ka sirri a gane nauyinka wani irin nauyi kake da shi game da addini kana kula da sallah kana biyayya ga iyaye kana da ɗabi'u da halaye na ƙwarai kana da ilimin addini dole ne ilimin addini jama'a dole ne a'a ba wai kai malami bane ba wanda yake wannan amma ilimin addini ka san farillai da sunnoni ka san abubuwan da Allah ya wajabta maka da haƙoƙin iyaye da ƴaƴa da abokanan zama da abokanai da waye-waye wanda wajibi na kan kowa ai ai mun sani ko ko kuwa wajibi ne wannan akan kowa to amma sai ta ka tabbatar ita ma tana da wannan dan wani lokaci wani sai ya rudu ci aini ina neman yarinya ne mai hadda eh to zaka je ka samu mai mai hadda da kuma hardo ko da hargido ga hadda ga hargido mal ga hadda qur'ani in tana karatu kaji kan mala'ika mana amma wallahi in ta fara gasa ma gada a hannu to jiki ma dai bata iya ba tilawa ce kai wala kulawa da mijin gyaran kin fida da gado bata iya ba very very kazanteriya to man mala ta kyale ma gida very kazantace ina fata mun gane wannan eh ai ba ku fahimta karatun haka kasan mu yan boko ne muna da manya manya vocabulary na'am kaji ko wallahi malam wani ya aure mata Allah ya kyauta ya je dawo da cewa ce ina abinci na ce ai to ai ta ga sai ba ta girki ya san da kai bai da koyar aiki ba ce haka ne eh ai daga nan kawai wani ashar shi ma yace kutumar kaza kaza ne yace to ta baci yarin to mota da ita koya wata karatu sai yace to ina zuwa sai fita ranar farko ya je sai abinci aka ci washe gari ma aka yi haka washe gari ma aka kwana nawa ki dama haƙƙin bako ce
kuma ƙwararre ya ga bakunta bayan kwana na hudu tashi da safe ta ɗauka ta zai je da wuri sai je sha shan shi kyat daga jin kuji sana'a shiru shiru mutum ka bai dawo ai aka yi bai dawo ba da rana bai dawo ba ita abin ji shi a can ta zo na da yunwa ta yunwa yunwa ta yunwa ga shi an kawo kuma kayan ba irin gara ake kawo wani mu na hausawa na na na na abin nan ko eh to haka dai aka yi ta yi a ta fara gane cewa to fa in ce magana sai ci kash ayya ayya so ji gidan sai shi ya dauko girki amma ba ai ba ai da wanda ki kawo ne yana zuwa gidan sai ya dauko to yi kuma ba ki ba a gidan to shi yasa kuma shi daga can sai wuce kai ya baka je kasuwa mana wace to ai ba ki da kuɗi ba ai da kin je restaurant kin ciyo sai ya kada abin shi kuma ya kwanta tun daga nan ko ta fara gane ta kira wanta aka ce mata ki ai zagewa zaki to daga nan ta fara koyi nare a hankali a hankali aka samu kawai mai lafiya an gane wannan to amma an bata samu dan duniya irin wannan ba kwamu shi za ta yi mana sai ga ango har ango mana an gama buki an kai shi daki da mai lafiya amma sai kwana biyu kawai na tara ma a cikin kawai amarya take suke shi mana da ni abin ɗabi'u da halaye Allah ka kiyashe mu wallahi dole ka nemi mata ta kwarai malamai suka ce tabbas in har kai kuskuren zaben mata matar da ba za ta iya turbin ƴaƴanka ba malamai suka ce duk abin da ƴaƴanka ka jawo na jangongoma kai ka jawo da ka duk ayyukan zunuban ƴaƴanka wallahi kana kamshi wa kai ka jayi ko ba ka bane me yasa gidan wani ba su lalace ba me yasa gidan wani ba su lalace ba to ya riga ya jawo kansa Allah ka tsare mu Allah ka shirya mana zuriya don haka dole ne kai uba sai ka zaɓa wa ‘ya'yanka uwa ta ƙwarai, shi ya sa wani uba ke cewa ‘ya'yan shi, wa ihsani wa awwalu ihsani ilaikum takhayyuri limajidatul a'raqi yace abu na farko na kyautatawa da ne muku ku ‘ya'yana shi na zaɓa muku uwa ta ƙwarai sai da na nemi iri masu girma masu ɗabi'u na ƙwarai sannan na ji na zaɓo uwarku a matsayin mahaifiyarku na kawo muku gida. Ya ce, ba mun gode, babu shi ka kyauta mana. A ga wannan saɓanin ballaga zake, ko saɓani ƴan tasha. Dama ta saba, ta taso a gidan satar da uwar dama tana ruga uban ashar. To kai ma ran da kai wani abu suka ji ashar na tashi a gidan. ‘Ya'yanka suka ji ana kundima ana kundima musu malam. Sai ga ɗanka ya zama kambu maguje. idan adoni ya taɓa sai ce zan ci yawwa to ka zama tsara kenan ta faru Allah ka tsare mu wannan kenan jama'a dan haka wajibi ne abu na farko hakin yayanka ka za a musu wane uwa ta kwarai abu na biyu tun kafin ƴaƴan ka same su za ka fara addu'a ina ka zurai gauraye a fara addu'a dage da addu'a eh in kuna addu'an nan ta tsayuwar dare ku dinga cewa rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibatan innaka sami'ud du'a qur'ani ya koyar da mu rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina eh Allah mai ansa addu'a ne annabi Ibrahim ya waya sa da ko bai ba bai ba yayi واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس ومن تبعني ومن عصاني فإن الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل فإن ربي لسميع الدعاء كاجي شي ما ذا بيد آيان الدعاء يدنجي ألا يبقى آيات آيابي آيات آيابي إنكم الدك النباوة منزلي رنكة كف تكالك أشيس كذو addu'a ya fara yi. Addu'a ta karɓu da kai ma duk wata addu'a mustajaba yi ƙoƙari ka yi ta da sunan kana neman ‘ya'ya na ƙwarai. Daga cikin abin da ke taimakawa wannan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ma'u zamzama lima shuri bala. Mahaifin Ibn Jazari. An gane Muhammad Ibn Yusuf al-Jazari ke shi mahaifin Ibn Jazari. Dai shi Muhammad Ibn Muhammad Ibn Muhammad ibn Yusuf al-Jazari. To, mahaifinsa da ya je aikin hajji, sai ya ɗebi ruwan zanzu shi. Sai ya tosu ya ce, Ya Allah, ina roƙonka da wannan ruwan zanzan da zan sha. Ya Allah ka bani ɗa na ƙwarai, malami, ma'abocin ilimi, wanda duk duniya ta ji labarinsa. Sai ya ɗaga ruwan zanzan sai sha, da wannan niyyar. Sai Allah ya bashi ibn al-Jazari. babban malamin Qur'ani ko ina a duniya duk duniyar Qur'ani ba inda zaka je baka samu ai duk makarantu ma da bai sai Ibn Jazari to dan tasha ne in je karatun Qur'ani ne malam to dan tasha ne an bashi a tasha kai saboda in dai zaka tajwidi sai an ce qala Muhammad wa huwa ibn Jazari ko eh kamar yana cikin a cikin me sunanta tayyibatu najib qira'ati al-ashr ويقول راجع عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي الحمد لله وصلى الله فوق أنزوا في شيء هكا هكا يا جماعة أبناء غباء haƙi na uku jama'a shine bayan an yi auren nan ran da aka tare kai da matarka to kai yadda magabata na ƙwarai suke yi zauna tare da su tare da matarka yi mata karatu wance eh kin ga da ina zaune ni kadai yau Allah ya hada mu mun zama mu biyu za mu zama iyali daga yau ka tsara maganganu duk abin da ka san ba ka so ba za ka iya ɗauka ba ka gaya mata tana mata na ɗaukan wannan wannan hudu ba wallahi ba ka mantawa da shi a lokacin da kana jin tsoron tana jin tsoron ka ana kallon kallo ka daure ka matse kai namiji ne ka yi bayani ina son ki zanto uwa ta gari ina son ƴaƴa na ƙwarin ina son mace mai kaza ina son kaza ina son kaza kaza yana bani haushi bana so ba za ka yi su bane a wawware a duddun kula za ka dinga yi masu muhimmanci ka gaya mata bayan ka yi wannan kamar yadda aka faɗa ku yi sallah raka'a biyu ko in an gama ka dafa kanta ka ce Allahumma inni as'alu khairaha wa khaira ma jabaltaha alayhi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabalta alayhi abun haushi wai na mana jan kare ko kuwa inji ba haushi abun haushi wai na mana jan kare sai kaga ran da an zai shiga daki sai an ce a ja kashi daki sai gurgur a gasa malam da Allah ɗan rubuta min addu'an nan wallahi na manta da wannan addu'an da ake in za a abin nan in za a abin nan can me abin nan din to kai ba ba sai kamar yin budure ba me abin nan din sai ga wata ce ba ma eh yau ta lalla ba ruwa ke kama haka dai ta to shike da za ku sai a koya maka sai a rubuta mishi a waya sai ka rubuta mishi kai kuma rabi eh haka za ku dinga musu eh in kun rubuta ko sai ku karanta kace da na recording suka budo shi rubuta a wayar shi suka ce suka karanta Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma gwaru gwaru za su yi. in ka gama wannan kuma suka ce to ai ba gama ba a lokacin da za a tare da juna a can a ga ozarum to nan kuma sai a karanta wannan in ka zo ka ce bismillah Allahumma jannibna ash-shaytana wa jannibi ash-shaytana ma razaqtana to ci ya kare manzon Allah ya ce duk wanda ya karanta wannan yayin da zai sadu da iyalinsa in ja ka samu da ba zai taɓa malan iska ba shedan ba zai taɓa yin rinjaye a kansa ya zama mutum banza ba in ji annabi Muhammad ya jama'a ai kana kana jin za ka kai hari ba fa sai an je sallah ba tukuna dan ba kowa ke zuwa da hankalinsa ba eh wani tun ka bajin ya ga firgici malam bai san da yake ba a'a daga lokacin da ka nufashi zuwa ga iyali sai kai addu'a an gane wannan kai na'am Eh to abinda shari'a ta karantar miji ne zai wa mata. An gane wannan. Amma ai ban kai ƙarshe ba tukuna. Bayan kayi wannan bayan kayi wannan an gama to abu na gaba da za ka yi shine sai ka yi yadda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya koyar. Akwai sahabi Abdullahi ibn Mas'ud shi ya karantar da wannan na tuna ba hadisi bane yace bayan kai wannan sai ka zo kuma ka ce kai addu'a ma iyalinka ka zo na ga ta ga ka daga hannu kai addu'a shi Allahu barik li fi ahli wa barik li ahli fiya wa barik lahum fiya kai addu'o'i ma'ana Allah ka sa min albarka iyalaina Allah ka sa ni in zamto mai yawan kyautawa a gare su ka sa su zamto masu kyautatawa a gare ni addu'a tana da tsawo ka koye ta in ba za ka iya ba da Hausa Allah ka yi min albarka Allah ka tsare ta daga sharrin nan Allah ne ma ka tsare daga sharrin ta Allah ka zo da mu lafiya kai wannan addu'a kakka bari wannan lokaci wuce sai kai wannan addu'a yana da cikin kurakurai da ake yi na shiga daki irin waɗannan abubuwa da yawa daga cikin mutane ba su sani ba bayanin ta ya fito kenan malam ina fata an gane wannan to magabata ka suke yi wannan addu'ar da za ka yi kaga ita ma ka nema mata tsarin Allah daga sharrin ka mun gane wannan amma wannan karatun ba kowa malamai da yawa ba kowa bane zaka ji da wannan addu'a saboda a cikin littafin tarbiyya dai galibi da malamai suka rubuta ka tada akwai irin waɗannan tsare tsare Allah ta'ala ya samu dace bari mu bar guda ga mara rabiya barka Allah gudu Allah ya fi maka ina fata mun gane wannan jama'a bayan wannan mun gama da haƙƙin ƴaƴa kafin a sami su kenan yanzu kaga ai kai addu'a da mako dan jama zai faɗo a menene a na ƙwarai alhamdulillah komai yayi daidai kenan in baka yi ba kaga dan ka tun yana ƙare kana cewa zo mu tafi ina kallon kana gallan harara to akwai matsala la'an lokacin da aka tara an tara da wani shaidani kila ma ifritu ne kila ma bakin aljani ne wa ya sani mun gano jama'a to abubuwa da yawa kan iya faruwa tabbas wani lokaci miji yakan sadu da iyalin sa ran shedani shi yasa manzon Allah yace a nemi tsarin Allah daga shedan din a nisanta mu Allahumma jannibna ash-shaytana Allah ka nisanta shedan gabar mu idan in baka yi addu'an ba sai rugo a guji sai ya fada jikinka kawai da maniyin ka da maniyin sa sai a tare ya shiga mahaifan a kinke shi shi yasa wani yaron wani barawa an kama shi aka ce to kai yanzu ya za a yi maganan tuba fa yake babu yace ko yanzu ka suke ni in naji zan ƙara zuwa in sata ne kaga wannan kawai ifritin ne nake ifritin ne insi Allah ka tsare tunda akwai shayatinul insi akwai shayatinul jinni Allah ka tsare abu na biyu haƙoƙin yaya bayan an same su abu na farko shine ka yawaita yin addu'a Allah ya inganta maka zuriyarka shine abin da Allah ta'ala ya karantar da mu a suratul ahqaf وأصلح لي حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني لقى رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين الله يتمكن وأن الدؤر أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا سوني وأن دمتي أمسى مسلم mafi kyawun abin da suka aikata. Wala ta jawazu an sayi atihim muke kuma gafarta musu zunubansu fi asabin janna, daga cikin aljanna. Ka samu wani alkhairi to yayi, kai ta mayanka addu'a duk yadda ɗanka zai buga, ka ga ya kuskure kaza, ya yi kaza, ka kai da kai masa baki. Kai ta addu'a Allah ya mishi albarka, Allah ka yi ɗana albarka, Allah ka canza min shi, Allah ka inganta min rayuwarsa, Allah ka yi min kaza. Kana faɗa kana zariya rufe da Allah ya maka albarka. Allah ya maka albarka kana an fashi. Ai kwarai. Ba magan dan banza, shege, mafiyaci alala. Annabi sallallahu alaihi wasallam la tadu ala anfusikum wa la ala amwalikum. Kada ku yi wa kanku mugunyar addu'a. Kada ku yi wa dukiyarku mugunyar addu'a. Wa la ala auladikum kada ku yi wa ƴaƴanku mugunyar addu'a. Dan addu'ar iyaye ga ƴaƴa ko akan ƴaƴa mai karbuwa ci kun sa akwai addu'a ga 'ya'ya, akwai addu'a akan 'ya'ya. shi yasa ko a larabci za a ce da'a da'a li fulan ya ma wani addu'a ya yi addu'a ga wani da'a ala fulan ya ma wani mugunyar addu'a to haka ma yake a Hausa Allah ka sa in dashi wannan kenan jama'a abu na biyu haƙoƙinsu bayan ka same su ka nemi suna mai kyawu na wani mutumin kirki ko wasu mutumin kirki ka sawa ‘yan'yanka. In ka sa mai suna abubakar ba abubakar abubuwanku ba, kai niyya a zuciyarka ka sa masa sunan saboda Absidikul Akbar. Sabon annabi Muhammad. Wallahi in kai sa a ce ga ya ɗaya ɗabi'u, taushin hali, gaskiya, riko da amana, shi dukiyarsa ga addini da abubuwa irin waɗanda. In ka sa Umar haka nan. in ka sa Uthman haka ne in ka sa Ali haka ne in ka sa Talha haka ne mun gane wannan jama'a duk wani suna da zaka sa mata ne ka sa Maryam mahaifiyar Annabi Isa kake nufi ka sa Aisha Siddiqa binti Siddiq ka sanya Fatima sayyidatu nisa'i ahli janna ka sanya Khadija habibatu rasulillah ka sanya Maimuna zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam ka sa kaza irin waɗannan ɗabi'un da halayen tabbas yana da tasiri akan yaya amma kace sunan ɗanka farhan me yau barin ki sai ga yaro sai na kai koi da yake ne to ka san shi farhan me yawan dariya ne yawan farin ciki ko kuwa eh wannan suna da mata sai sai dai zama na lakabi amma ba a san suna ba eh wannan hayi da ai Allah ya kiyaye ya sa matarka ta kiyaye kallon shiri ko in dai za a dinga daukan shiri sunaye a shiri da komai a dinga sawa an samu matsala Allah ya samu dashi a samu suna na kware a samu yaro tabbas yana tasiri wani malami na cewa menene malami da ka tuna mun da da binne mun game da sanya suna wa ma absarat aynaka za laqabin illa na manta baitin ma'ana abin da yake cewa ba za ka taɓa ganin wani mutum da aka sa wani suna ba face in ka ga ɗabi'un shi da halayen shi sai ka ga ya tabbata a wani laƙabin in ka ja cewa na goje daga sa'a da yi Allah shi gaba ki shi goje ne Allah ya kiyaye eh ina kana ana ce mishi wani wani sunan wani waye waye sai ga yana cikin cikin dabi'un sa saboda shi ma zai dinga jin to ai wancan ya yake shi ma bane dan kwaikwaya ka gan samu tafiyan to yake amma ka sa mai yaro suna mai kyau suka bashi labari sunan ka Usman ka san wani Usman ai sahabin manzon Allah ne ka ji ka ji tarihin shi ka zama kamar shi kullum zai dinga ji ko ne ya ce mishi shehu sai sha sunan Usman. Ko kuwa? Da Ibn. in kuma shehun ka sami ka to shehu dan bodiyo ne eh ko kuwa kai ka sami suna hausa ake ne ce sunan ka magaji magaji kuma to eh gaskiya ba magaji ne zan canza shi to me kake so ka canza to canza na baka dama canza shi kenan yau daga suna salahu sunana suna salah ko suna salih mm ko ko sunana hudu shikenan suna annabi ne eh haka ko sunana shu'aibu mm ko ko sunana yahya sai canza kansa suna manzo Allah ya canza mutane suna barkatai an sa wasu wani ya ibnu umar ya haifi ya canza afiya mm manzo Allah ya a canza wannan sunan a dai sa mata suna ta kwarai an gane wannan amma afiya a Allah ya sa mu dace abu na gaba abu haƙƙi na uku shine ka dinga tausayi ɗanka tausayi ka dinga tausasa masa wajen mu'amala ina fata an gane Mm.
Anas dan Malik Allah ya kara mishi yadda yace tun da nake ban taba ganin mutum mai tausayin iyalinsa ba kamar Annabi Muhammad an gane wannan mm kuma ai ya tabbata hadisi yace khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli mafi alkhairin ku shine wanda ya zama mafi alheri ga iyalansa kuma ni din nan na fi kowa mene an gane wannan ai Allah ta'ala ya samu dace ya kawo la khair zaka annabi sallallahu alaihi wasallam ya wannan bayani shi yasa manzo Allah idan ya kanani yara ta tafiya wufi ke dauke su mm in ya ga yaro yana tafiya yana yana yana tuntube kafin ya faɗi sai ba zai ɗauke shi in kuma ya faɗi sai ba zai ɗaga shi mm sai ya ɗaga yaro sai ya kitin ɗin shi "Mwah!" mm wani ba kawai ya zo fadin manzo Allah ya ga ya ɗauki alhassan da husaini ya ɗauka shi yana da "Mwah! Mwah!" ina musu kitin ya ce manzo Allah ha manzo Allah me kuma haka me haka me haka sha ce me haka kuma mm ce kowa fa yayan ku wanne sha ba ina mu ina sun bata yaya manzo Allah ya ce a to ya zan yi da kai idan Allah ya cinye tau- ya cire tausayi daga cikin zuciyarka Allah
gaskiya ne da manzo Allah ya ce man bada jafa duk wanda ya zauna a ƙauye sai ka same shi da kaushin hali da rashin kan tausayi albadiya ta jafa yau duk wanda ya zauna a ƙauye malam sai ka same shi da kaushin hali da rashin tausayi duk wanda yake dan farauta ƙaura sai ka same shi da damu da addini mm
duk mai yawan bini-bini zuwa fada fadan mai martaba kuliya zan je fadan eh, dan mai mai- mai mulki kaza dan majalisa kaza zan je gidan ciyaman kaza mm if tutin sai an fita shi a gidan in ji manzon Allah mm an gane wannan jama'a saboda haka haka aka yi manzon Allah yake ce mishi ya zan yi idan Allah ya ce ya cire jin kai a cikin zuciyarka kaga sai jin kan yaro yana daga cikin abin da ke haƙi ne naka Mm.
ka tausaya masa irhamu man fil ardi alhamdulillah يرحمكم من في السماء ولا ينزع الرحمة إلا من شقي إن جمع الله باء تري جن كي دقويش يوم قوة سوين لك شكي مرش أزكي كذو من يوان توسي كدين كذما كان واتار أنك أجد حكي سنوان دولي بكان شو كوك ما تستوى هاي زونو وكموا أبو شنو كذو لك تنقل haka zai ta dauka kai ta dauka shi yasa in yana damuwa ba zai gaya maka ba mm sai je ya gaya wa wani a waje ce to ai ni dai kaga je ka dauko a ba shagon can sai mu raba mm eh mana to ka yi sai mai fuska mm dan kuɗin biskit din nan da milk cost da waye duk haƙin yara ne sai ka dinga siya masa biskit ka dinga siya masa milk cost ka dinga siya masa kayan wasa yana daga haƙoƙin yara abin da yasa yaro ba zai iya rayuwa ba sai da wannan mm ko zai yi in kuma baka bashi ba zai je can wani maye ya dauka ya bashi ci mai ta ana san ko ba san ko wani ya wani tsafi ko wani abin ya bashi a waje daura ta sannan dan ka dole ya zama kwadayayye dai inda ya ga wani wani abu hammun mammun din bai iya ba mm tun yana hammun zai zo yana sammun mm zai zo ya zama makwadaici na gaske saboda baka ɗauke mishi waɗannan abubuwan ƴan ƙanana ƙanana faɗan yau da gobe ba.
Mm.
amma yaron yana samun irin wannan abu a gida da kun je ba kwanta wani ba zai ba kunya ba in ga shi sai ce in ya zaka ce mishi kai ba komai ake karɓa mun an je ba kunta Mm.
in ka koshi kar ka ansa amma in kana bukata ka ansa mu kar ka ansa da yawa mm zai ji maganar ka da an ji an ce shi in na koshi ko ko abin karɓa ce na ya ƙoshi na ci abinci a buga a raya ce shi ya ƙoshi yaro ya fara samun training kenan amma ka bashi yaro sai ya ci shi kamar zai fashe sai ya ci ya ƙoshi ba ma a tuye ne a subhanallah mama a tuye ne a to an samu matsala ya ƙoshin amma suka je na yana kuma ƙara da ya ga wani ya fara cewa ba zai za ku kashi sai an bashi an samu matsala da tarbiyya kaga da ke uwar da kai mahaifin duk kun samu matsala da tarbiyya dole ka dinga zama a gida kana kula ya yanayin yadda ya ke cin abinci da yawa mata suna gafala aiki yana musu yawa a gida ba ko da shi uwa ke iya yin wannan ba same su a sa abinci ku dinga ci tare a falo a samu wannan ya zo na ya ci a samu wannan ya zo na ya ci ko a ɗakin ka ko a tsakar gida ku shimfa tabar maku nuna ku tana ka ce a zo a ciyayya haka manzo Allah yake yi har aka waye gari wani yaro da aka tarbiye shi a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallama wata na kawai sai yake hana guzi sa sai manzo Allah ya tafci hannun shi ya mai da hannun bai kuma ce koyi yace ya gulam bismillah ya kai yaro ce bismillah wa kul bi yaminika ci da damanka banda hagu wa kul mimma yalika ci gabanka tarbiya ce ko haka ake jama'a to shi yaro imamu ghazali yake cewa shi fa yaro zuciyar shi kamar wani abin nan ne jauhari ne ma'ana jauhari wani abu mai kyalkyali wani sinadari mai kyalkyali wanda kuma yake fes babu wata dauda ba komai a jikinsa yana jiran kai wani zai dan karta ne ya dan yi zane da zan a jiki to in aka yi rashin sa'a wanda zai yi zanen a jiki mugun mai zane ne ya riga ya bata mai rayuwa ce sai dai kuma ni in Allah in Allah ya sa wata rana ya shiri shi kenan kula da ƴaƴan makan wannan bangaren Allah ta'ala ya sa mu dace sannan jama'a abu na hudu mu daina yawan dukan yara da yawan faɗin mugayen maganganu a kansu ce ni yaran ne ya zama alaka ya zama damuwa to ku zai yi maka damuwa karamin yaro wai dan shekara shida ka mai firi an yi magana kace to ya fa ya fa kafin ya bejin magana nayi nayi nayi ƙarya kake baka yi baka yi ba shekara sa nawa ne a duniya ya shi duniya ne zaka ci kai kai kai ka gaji ka mai tsayin dare ka gani ka matsa wa Allah da roƙo cewa ya zama na ƙwarai ba kuma irin roƙon da zaka dinga yi ba Allah ka yaran ya ana ka wallahi da shi ban ci kunya a gida kada roƙo Allah a nan zuciyarka tana wani wuri manzo Allah ce Allah baya karɓar addu'a mai irin wannan ɗabi'a duk mutumin da zuciyarsa take cike da wasa ko tunanin wani abin daban yana roƙo Allah kuma wani abin daban Allah bai karba Allah yana so ne in za ka yi ka fuskantar da zuciyarka da fuskanka da bakinka da komai naka zuwa ga abin da kake roƙo a wurinsa shi kuma yana da abin da zai baka ninkin ba ninkin ba ninkin in ma ya ajiye ya hana ka ba abin da bai da shi mun gane wannan aiki Allah ka shirye da mu. Ala tarbiyya kenan mal. Shi yasa wanda bai zuwa makaranta ya shiga uku. Allah ka samu da mu zuwa makaranta har zuwa ƙarshen rayuwar mu. Abu na biyar Oke, na yi magana akan wannan. Shine haƙƙin wasa da kayan wasa haƙƙi ne aya. Kaka ce to ai ni ni wallahi ba wani yaro da kaga yaro yana wasa da mota ka tattaka ta. Iya. Ke wani irin mutum ne? ayin ka gama yana haɗa motar suka yi su kayan wasa wani zai dinga haɗawa ya haɗa ya warware ya gyara wannan ya gyara wancan ba shi wasan shi duk karatun yaro ya yi babu wasa jama'a karatun nan zai shiga bai zama shi yaro halitta ce a jikinsa ya wasan mun gane wannan kai shi yasa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga yara ya ga ya ga hafin da mutum sun zo suna suna suna suna suna tangadi suna tafiya yana minbari fa yana yana yana yana hudu ba ya gan sun tawo sun ci kwalliya suna tafiya riga tana haɗe su suna tangal tangal manzo Allah sai su ko daga mimbari ya maza wof ya zo ya dauke su sai ya ga sa alke shi haka kika Allah ya gaskiya Allah ce innama amwalukum wa auladukum fitna shi na ga ƴaƴan nan sun taho suna tangadi suna dan suna dan abin nan kamar za su faɗi suna me yake cewa ne tuntube ko suna tuntube kamar za su faɗi suna dabu ni kuma sai na kasa haƙuri sai na zo ɗauke hankali ya kwanta ya ci gaba da hudu ba a kansu da su a hannun shi har ya kammala wata rana manzo Allah yana sallah sai su zo su hau bayan shi in suka dafe ya gama sujada sai sun sauka sanin sai ya dago wani sahabi ya ga an daɗe an daɗe an daɗe ce kai maza da bai shi da wani daɗewan ba ya ce sai an ɗago sai daga a ai alhassan ne ya je kawai daidai kan wuyan manzo Allah kawai ya hau ba ya hau duki abin shi ya kanji da wuyan shi shi kuma yana jin tsoron in ya motsa zai iya faɗowa bai san ya kada shi sai da ya gama wasan shi ya sauka sanin sai ya ɗago yakan yi sallah da ƴar Zainabu Zainab ƴarsa jikansa sai ya ɗauke ta haka a hannu in ya gama karatu zai ruku'i sai ya aje ta sai ya ruku'i sai ya sujada in ya gama ko sai ƙara ɗauko ta sai ya rike ta a hannun shi sai wajen karatun shi a tsaye sallallahu alaihi wa sallama saboda me tausayi da jin kai irin na annabi Muhammad to shine nan abin koyi mu dama aiko Allah ta'ala ya samu dace abu na gaba dama shine na shida kada ka yadda ka dinga zuwa da ɗanka wurin da yake mummunan wuri ƙaramin yaro ka je wajen ko da wajen abokin ka je ziyara ka je ka samu an sa disco da waƙe-waƙe maza ka tashi da shi ka ce wani dama na zo ne ka ne amma ina zuwa je ka mai ɗin nan gida kila kai babba ne zaka iya baka san wa'an kuma zaka iya kiyayewa amma in ba haka ba kana zaune da yaro zai fara zai fara zai fara dan haka eh wani ma ya ga yara suna ɗan rawa a gefe wani shi ma zai kama rawa ba ka bane ba duk wani wuri yau nuna da kasan ana yana ba tarbiyya kar ka je da yaro wani wuri ko da kai babba ka ya halatta ka je an gane ai to wannan kenan amma irin wasan sallah irin nakiya da garma irin kallon hawa da abubuwa irin waɗannan babu laifi mun gane wannan babu laifi mutum zai iya yi yara su iya kallo zai ana kiɗe-kiɗe ana buga bindiga ana waye waye duk ba matsala wannan musulunci halatta wa mutane irin waɗannan a lokutan idi amma in ba irin wannan ba ba a san yara su dinga gurbata da irin abubuwan da ke munana Allah ta'ala ya samu dace abu na gaba na shida ko na bakwai shine dole ka faɗaitu wajen koyar da ƴaƴanka addini a gida da za a tambaye ka yau a ce maka don Allah waye malamin ka na farko wa zaka ce mafi yawa sai mu ce malam wane mai karantar allo me yasa saboda mahaifinsa bai taɓa koya shi ko da harafi ɗaya ba shi dai ya kai shi a koya mara amma inda so samu ne duk wani alkhairi ɗanka zai ɗaura a duniya ya zama kai ne ka ɗaura mashi ɗan ba in ma alu an baki ne koya mara gida alu an baki siyo allan rubuta su in baka iya ba kai a rubuta ma ko kuwa to eh mana a rubuta kun alifin ba'un ne fara koya mishi ya ga dai baban shi da maman shi ka fara koya mishi wannan wallahi girman da zai dinga ba ku ba irin wanda zai dinga ba ku ba bai da an tambaye shi waye malamin ka da farko yace mahaifina da mahaifiyata dama na kashe gidan ilimi ne na samu mahaifiyata da mahaifina suna karantarwa suna kuma koya mana karatu a gida wannan sai ya ƙara ta a lalle wannan dan babban gida ne ko kuwa sai a jima ai wannan ya kamata a hulɗar shi ya samu iyaye da kwarai amma da an fara maganar cewa malam wani ma'ana kai ba koyar komai ba akwai matsala mun gane wannan sannan a dinga zama da yaran nan jama'a ana koya musu dabi'u na kwarai jarumta tarihin sahabbai tabi'ai tarihin yaƙoƙi yadda muke barin yara yanzu shi ne kiman tarbiyyar jama'a kuskure ne tun da Allah ya halicci duniya kissoshin tatsuniya suna da muhimmanci shi yasa musulunci da ya zama bai koyar tatsuniya ba kuma ta wajen tattafin ya haramun shi wa ya taɓa hikaito wannan a kan hukumar lahu wa ya taɓa jin wani malamin da ya ce yin tattafin ya haramun ne abin da ya sa ita hakuniyar ai a musulunci haramun ne ka yi ƙarya a kan abin da zai zama ya kawo gyara a cikin al'umma ko ba haka ba ne manzo Allah ce babu komai hatta wajen sulhi ka ga wani da wani na gaba ka ji ka sa wani ya kuke da wani wani ya ce mun gaishe ka wani ya gaishe ni ai ni muna gaba ai mun bata yace ta ai wallahi yana nan yana tare da mu abin da ya faru tsakanin ya ce ma duk lokacin da kuka haɗu insha Allah shi zai fara maka sallama saboda ya nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza ya ce kaza ka shirya magana ka ga mishi shi ma ɗayan ka kuma cewa ne ce ta wani abu ya bin mamaki yau kace ai da jin wani mashi fa tambaya na kai wani shi ai kwarai kuwa ai mun bata ba mashiri ce ta ai shi ko yana da abin da ya faru tsakanin ya ce inda za ku sadi ma to sai ga ka san dan dan adam girman kai kuma an sai sai ga waye ki waye ki jira da ya mu a assalamu alaikum wani ya da Allah ina roƙon ka da Allah da abin nan da ya fara wallahi shari shi dadi sai Allah ya wuce shike da shike da shike to Allah zai baka lada kan wannan abin da kai to akan yayanka ne Allah zai baka lada ba ai ai ta kuniyar gizo da koki da ake yi da saboda rashin kisoshi ne ilimi bai yawaita ba. amma yanzu ilimi ya yawaita yawancin mata sun iya kulafa sun san tarihin yakin badar sun san tarihin hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallama sai a dinga bai wa yara wannan Allah ta'ala ya samu dashi Isar Luqman al-Hakim babban misali ne akan wannan bangare Allah ya kawo mana ita a cikin Alkur'ani da ta zama mana mene darasi wa idh qala luqman li ibnihi kai ambata al'umma kai yayin da luqman ke cewa ɗansa wa huwa ya'ibuhu yana masa wa'azi ya bunayya la tushrik billah kaga tauhidi kenan matakin farko ya bunayya ya kai dan dana la tushrik billah kada ka dauka danka ba zai sani wallahi ya kai faɗa ne kalmar tauhidin nan kada ka shirka da Allah inna shirka la zulmun azim wa qawatin insani biwalidayhi ya gama sai ne ya bunayya aqimis salah ya kai dana sai da sallah wa amru bil ma'ruf yu'ni kitawa wa nha 'anil munkari ya hani gaba da aikata mummuna wasbir alama asabaka yi haƙuri game da abin da zai same ka na cutarwa. Kaga karatun ana ba shi level level. Wajen mu'amala da mutane fa, mu'amala da ayyukan shi na ƙwarai, ta ce ya bunayya, innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhra aw fi samawati aw fi al-ardi ya'ti biha Allah inna Allah latiful khabir latiful khabir tace ya kai dana duk abin da ka aikata komai kankancin shi komai kwayan zarran shi in ya bata a sama iska ta dauke shi ko a ƙasa ne baka gani Allah zai zo maka da wannan aikin naka da kai kyakkyawa ko mummuna yace lalle Allah latifu mai yawan bibiyar bayi ne dangane da abin da ke aikatawa ba maganar tofi ake anan ba ana maganar mai bibiyar ayyukan bayi ne daki daki sannan kuma khabir mai ba su labari ne game da abin da suka aikata aka ce shi to wajen mu'amala da mutane fa wallahi ta tsayar khaddaka linnas kada ka dinga diga mutane kai mutum ya kai maka sallama kai kan ban shi ba wai kai dan gidan wani dan gidan alhaji wani dan gidan liman ne ko liman ne ne ai su jahilai ne ana yi kuma ai duk ana yi a ni alhaji ne shi talaka ne bai taɓa zuwa maka ba ana yi kuma ai a ni sarki ne shi talaka na ne matsiyaci ne bai da kima ina wala ta tsayar khaddaka linnas sannan wala tamshi fil ardi koya mishi kada dinga tafiya na takama yace mishi wa qasidi fi mashika in zaka tafiya kai tafiya saffa saffa tsakazaki kada ka zama mai yawan sauri kada ka ballaka zine kai ka kuma ka zama mai yawan sanda kada ka kama lalaci ne kai tsakazaki ka kuma ka rika yawan daga murya yanzu muryan ka ake ji a anguwa wane eh ko musu ake anguwa kana yawan daga murya إن أنكر الأصوات صوت الحمير قلوب عبد الله بن عباس ألا يقال وش يده حديث تلميذ يقول يا غلام إني أعلمك كلمات يا كينا لا أوكي ذكر تكلموني احفظ الله يحفظك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن أنك يا غلام شيني يارن da bai kai shekara goma ba kaga yaro ne amma ka duba tarbiyyar da ake bashi manya-manyan kalmomi manzo Allah yake koyar da shi mun gano nan jama'a sannan don Allah yi kokari ko da mafi kankantan aya ne a Qur'ani koya danka koya bar Fatiha a gida koya mai kula ubi da falaki da nasi waɗannan saboda kariya koyar da shi ayatul kursi ya saba ji a wurinka ya fara kokarin tsare kansa kafin wani ya koya masa wannan zai taimaka wa rayuwarsa duk ran da ya karanta kuma har ya koma ga Allah kana da menene kan lada Allah ya sa mu dace bayan wannan sai karantar da yaro farillai na halal da haram duk abin da na halal ne kace shi wannan halal ne duk abin da ke haram ne kace shi wannan abin haram ne kada kai kaza yi kaza kaza haramun ne kaza halal ne kasuwanci iri kaza halal ne kasuwanci iri kaza haram ne ji shi yasa na ambata muku cewa da baya girma a wurin mahaifansa duk girman ka duk mulkin ka duk kudin ka in dai kana da mahaifa sunan ka ba sunanka yaro an gane ma'ana ba a girma a wurin iyaye in je kana da iyaye sunanka ba ɗan ɗa za ka yadda za a ma yadda za ka wa jaririnka fara haka imamai suka za ta yi maka dole kuma ka saurara ka ji ko dole ka biyayya Allah ya samu iya Amin.
bayan wannan jama'a sai haƙƙi na bakwai shine wajibi ne ka ciyar da 'ya'yanka Mm.
irin yadda muke yi mu- ai, mu tura 'ya'ya ba ba ki ta ko dan kanzo ko dan ko dan ko dan kanzo ko dan da gwadago a wala dan kai tin dan da gwadago Allah ka rawa dan da gwadago Allah ka ba mu mai kyau Amin.
Eh, kowa dole ya ciyar da ɗansa haƙƙi ne a kanka an gani ba tare da wuce iyaka ba tare kuma da yin koro ba ɗinki in muka ce infaki jama'a ba a nufin abinci kaɗai don wani fa daga sallah sallah ke wayan shi ɗinki kuma wani kuskure ne duk lokacin da ka samu hali kawai dan siyo shi ɗan riga dan wando kayan sanyi hular sanyi safa uniform ɗin makaranta abubuwa irin wannan wajibi ne akan kai uba kai mai yanka duk annafaka ne wannan Mm.
an gane kenan da abinci da abin da ya wanance shi dukan sunan shi ciyarwa ina fata mun gane wannan abu na takwas kiyaye ɗa da kiyaye masa rayuwar shi duk abin da kasa zai cutar da ɗanka yi kokari kine sun tashi da wannan abu daga shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yi wa jikokinsa addu'a Mm.
in sun zo yin bacci haƙƙi ne akan kai uba kaga ce uba uwa ta yi in ka zo gida yanka sun yi bacci a ɗaki sai ka je ka ce u'izu kum bi kalimatin lahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin lam wallahi na ga tasirin wannan addu'ar da yawa Na'am.
duk yaron da ke firgici a bacci in ka zo kai masa wannan addu'ar da izinin Allah sai ka ji ya nutsu bacci shi ya canza sai ka kawai yawan canjin giya Eh. Ya ɗau hanya.
to an koyi shi da ne in ba ka sai ga yaro yana bacci kai ya tashi ya kulle ido ya tsan da ihu mala a yabe duk abin da za a mishi ya hakura saboda shedanin addini ya riga ya shafe shi kai musu addu'a bayan wannan ka yi kokari ka dinga tafiya da ƴaƴanka wuraren da mutanen kirki ke zuwa ka koya mishi zuwa masallaci ka koya mishi zuwa makaranta ka koya mishi zuwa wajen sana'a ka koya mishi duk wani abu da ka sani na alkhairi ana samu a rayuwa sannan ka zaɓa mishi abokanai tun yana yaro duk mutumin da baka yarda da tarbiyyarsa ba kada ka yarda ɗanka ya dinga gogayya da shi tun yana ƙarami Mm.
wannan abin da zaka dinga koyar da shi shi fa koyar da yaro abota ma hatta a makaranta yana taimakawa yaro ya zama yayi building capacity shi da kashi zai iya gane anya bari lura in gani wai wadda wa ya kamata yi abota amma an ka saki yaro haka kawai da kowa ma abokinsa ne to wallahi dan kala lalacewa zai yi. sai wata rana ka dawo gida ka ga ɗanka kawai lokaci guda ya canza baka ankare ba ya aka yaron ya zama haka yo ai baka bibiye shi ne. mun gane wannan Allah ka shirye da mu abu na ƙarshen ƙarshe jama'a kun ga rayuwa tana da ƙalubale da yawa bayan ka yi addu'a bayan ka yi tarbiyya bayan duk waɗannan abubuwan kana yin su dole ne ka yi ta ƙoƙari kana komawa zuwa ga Allah a cikin al'amuran gaba ɗaya kada ka nemi taimakon wani a waje don galibin mu muna yi sai a ji a baka wata laya ko a baka wani fahami ko a baka wani wani abu a ce ka je ka rataya wa yaron ai daga yau ya daina kenan Wani sakandami mala.
an gane wannan Mm.
wani so kuma ya mai da kai wawa ga hanyar da musulunci yake ma kai ka samu gyara ka samu tsarkan iyalin ka kuma sai ka koma can wani wuri ka ci aida an makala mishi wannan shikenan aya an gama me aka gama ba na an gama bata masa imani Mm.
ko an gama lalata mai tar- tarbiyya ya kamata kowanne a dinga lura da ma Allah ta'ala ya mana alkhairi Allah ta'ala ya shirya mana zuriya Mm.
Allah ta'ala ya dafar da mu ku yi hakuri na wuce iyaka Kafin ka rike.
amma dai daga yau shikenan insha Allah ta'ala muke sa rai sai kuma Allah ya kai mu wani lokaci Na'am.
Na'am.
Akwai wata baiwar Allah ɗazu a wurin tafsirin mata.
na'am bayan mala ya ja hankalinsu game da biyayya wa mazajensu da kula da tarbiyya na'am sai ta ce to tana roƙo don Allah a yi amfani da wannan damar idan an haɗu da mazaje su ma a ja hankalinsu akan wasu gababuwa guda uku kamar haka na'am na farko suna fama da matsalan rashin kula da makarantar 'ya'yansu wasu mazajen ba su damu da makarantar 'ya'yansu ba na'am na biyu maganar sutura ko magani ana barin su da wannan tare-taren shi ma yana taimakawa wajen tarwata yawan tarbiyya mm ta ce don Allah ya amfani da wannan daman a ja hankalin mazaje akan wannan gaba shi na ga ya dace in baka to maza kun ji wata baiwan Allah ta rubuto na request din kuma gaskiya gaskiya ne mafi yawan mu nan wani yaro wallahi malam daga sallah ta sallah in ci wani yaron za ka yi daga adadin yawan kayansa shi ko uban duk wata duk wata biyu wata ku sai ya ɗinki samu amma 'ya'yansa kullum malam a cinya gaggun kaya a cikin dauɗa aka ce yawo wani malam ko sabulun wanka bai sai a gidan shi wallahi sai mun yi tsoron Allah duk wannan nauyin akan miyara ta wani rabon da ya saya mata shahoda a karam kallon rabon da wani ya saya mata shahoda wallahi ya manta rabon da ya saya mata jambaki ya manta rabon da ya bata kuɗin kunshi ta sayo ɗan lallin za ta lallaba ko a sa wani irin design ne sai ya je ga ƴan mata an yaryaɗa mala yana ta sha'awa a bakin hanya amma shi ba zai bada kuma a yi mar a gidansa ba yau wa kake son ta je ya bata da yawa daga cikin matayen wallahi ba haɗi sun fi waɗannan ƴan matan da kuke gani a waje wallahi amma mismanagement rashin kulawa ya kira suke lalacewa kaga yarinya ɗin shekara ashirin da biyar malam haihuwa biyu nonuwa duk sun zube duk ta koɗe malam nan inda sai ka aje sai ka aje kwandala biyar malam su zauna shi zai je waje ya ci abinci mai kyau ya sha mai kyau a basu da wannan ɗawainiya ka bata da wahala ‘ya'yan makarantar ‘ya'yan naka wa ya haifa ‘ya'yan wai sai mutum na ɗan sana'a a gida sai ya saki mata ita ne biyan kuɗin makaranta ita ce kaza wallahi haƙƙinka ne sai Allah ya tambaye ka ka gani da yawan wannan abin yana faruwa jama'a musamman sun ma hausawa shi ya tsarin tarbiyya mana yawa za a ce an babawa bariki ce a zo da tsara zama bariki mana tunda mutanen garin inda duk wanda zai zo tsaye da iskancinsa zai tadda kun killace ƴaƴan kun gyara su musu tarbiyya ta ya zai ya raya tan kwaya akwai wallahi bai isa ba za ku iya sa qarar da tsari a unguwarku ga Alhaji Yakubu ya sani tsarin gwamnati ne za mu iya cewa mu anguwan nan ba mu yadda kawo ka zo da anguwan nan ba. Za mu iya cewa mu anguwan nan ba mu yadda a buɗe gidan giya ba, kuma wallahi duk duniya ba ne sai buɗe shi. In kun yadda wannan kun yi rubutu ko kai gwamnati wallahi babu wanda ya isa ya buɗe muku wajen caca anguwa. Ko shi ya haifi ko shi ya haifi kansa wallahi. Duk wanda ku sani boka ne anguwa ku je ku kai rahoto mu fa za mu kashe shi. In ya bar anguwan nan wallahi sai mun ga bayan shi. tsari ne anguwanmu yana lalata mana mata da 'ya'ya ko dai ya tashi anguwan nan ko kuma gaba ya shi kada a zo a tsinci gawar shi a kowane tinki za su gama da shi ko kuma ya dole a zo a tashi shi ya bagare amma sai muke wasa da chance mu sai mutum ya zo ya lalata muku 'ya'ya wani ma an sani a anguwa yana kawo 'yan mata gidaje yana lalata muku 'ya'yanku ne amma ba mai cewa komai wai yana jin tsoron in yayi magana za a ce wai shi munafiki ne to ai wannan shine munafircin of the highest order don haka jama'a don Allah mu ji tsoron Allah mu ce iyalan mu cin su da shan su da fatarwar su akan kari galibin mu malam Ahmad malam Ahmad Tijani gurin tun Allah ya kara mishi lafiya ya wace magana kuma wallahi haka ne yace mafi yawan masu gida kake ganin su a halin haula'i sun rasa kibla a rayuwa wallahi tallahi haƙƙin iyalansu ne da rashin kulawa duk iyayen mu gasu nan muna kallon su ɗayan su duk Allah ya musu albarka ba za ka taba ganin wani ɗan ce ɗan shi ɗan iska bane ko ɗan wiwi bane ko ɗan kaza bane me yasa sun kiyaye mene haƙoƙin iyaye iyalan sun kiyaye abinci akwai mai kyau abinci akwai mai kyau ko makarantar gwamnatin nan ne in ka je ana kwai da karatu mai kyau aiki amma in ka sa ma ɗanka yanayin da zai je ya koyi karatun wallahi zai wata makarantar da ake kai yaro mai tsada kai ilimin ba fa iya turanci bane ilimi ilimin fa daban turancin fa daban aha mu gane wannan jama'a wani zai iya zuwa jami'a ya dawo jahili bai san komai ba sai takarda tunda ba zai iya tsina wa kansa komai ba ba zai iya sarrafa goma ta zama ashirin ba ya zama so ka kawai malam sai dai a bashi aiki a bashi wasu samanin boxing da rahima ma'aduda shi ya fi gane ma aiki albashi wajen yari yake zan a bakin hanya da talauci ya gaba kashe shi mala ran da aka ci an bari taya ko an kore shi kenan sai wani ya kama shi a ce ai wani tun da aka ci an sallare shi kenan ai ya fara ciwo daga nan ya samu paralyze daga nan sai mutuwa Allah ya kiyaye jama'a mu ji tsoron Allah na'am Mm. la haula wala quwwata illa billah to ka gani ko kaji ya gudu ya bar ɗayan da matar to me jan gwamon in ta rauce ishe ka sai ka koma gidan iskanci kai dai kamar ka tattara kayan ka koma ka koma ga Allah ko ka roki Allah ya baka buɗi ka nemi sana'a kai fakkare ka yi faskare ka yi ɗiban ruwa ka yi goyi-goyi ai kaskancin iri-iri duka samu in talauci ya kama ka kuma yadda da wannan kaskancin ne kawai zai iya dago ka zama wani a rayuwa mun gane wannan jama'a wallahi sai mu ji tsoron Allah iyalan nan namu matan nan namu yarinya ce bujuwa tingal aka wuce aka baka kana munna kana da kuɗi kwana biyu ka kofar da ita Allah ya dukanta ni mu galma wata rana yashi ta je gidan miji ta dawo bayan kwana biyu an yi aure sai miji ya sake ta sai ce aje a kira mijin da ita mata su zo za a shari'a ana zuwa gaban shi sai ce ma ka sake ta ya ce eh bai je maka ai ta yi gara ta yi gara to shi kenan na ji ba damuwa sai ce ke zo nan ta mako sai sa hannun shi a shiri ganin ta sai ya jawo nonon ya ce haka na baka ita ya ce a'a ya ce to wallahi sai ka mai da shi yadda yake da na da kafe ta amma wallahi in za mu je kowace kotu wallahi sai ka mai da shi yadda yake da sai ji wata to ke ta ce mata gida tun daga ranar ba magana sai
ya san da wa yake magana tabbas Allah ya samu gani babban wazi ne wannan babba ko shi ya take haka ne ka dinga yin wata barazana da take zan su ce wani zai da take dukkin matsa mu wa ya auro ta ya kawo ta wai ce fa neman malam ce fa nan Allah ta'ala an mata da shi da an jan shi magi ya kare kin da faru kin ba ki da komai ka zo ni haka wance ki hakuri wallahi babu ba sai za a ba dan yi dan dabaran naku insha Allah Allah zai kawo kuma in ya kawo insha Allah zan biya wannan din ma insha Allah zan biya wannan fatan da kai na alkhairi aka ce manzo Allah ya sa attafaqu shine kyakkyawan fata yana kawo alkhairi amma kullun kana ganin wallahi tallahi ban da shi sai ta ga kuɗi a aljihunka kai ta rantsuwa jihadi aimanak cewa kai wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa kuɗin kuɗin wani kuma ƙarya ina ka ne za ka je ka ce ɗan indomin ka ɗanci doya da ƙwanka ka ɗan cikin ya kazanka amma su ka basa a nan kawo fitar da su Allah zai kama ka Allah ta Allah mana jagora Allah ya bani ikon tuba Allah ya bani ikon gyara Allah ya bani ikon gyara assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka da alkhairi malam abubuwan da ka karantar da mu Allah ta'ala ya sanya maka mizani Allah ta'ala ya ba mu ikon aiki da shi sanya wani baki ɗaya saboda lokaci na ganin insha Allah yau ba wani tambaya sai fatan alkhairi ga kowa da kowa kamar yadda kowa ya zo lafiya Allah ya sa kowa ya koma lafiya kuma Allah ya sanya mana a cikin mizanin mu subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik alhamdulillah malam ka cinye lokaci
ya zan yi mana
ina da lokaci ina da lokaci na wajen guda nawa ka cinye mu ya zan yi hakuri